مسألة تقول شيء الثانية والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثانية والعشرون مسألة تأشرين لبيو نعم ومرة رهن قال حوز لربه ولا شك أن الحوز صار مؤثرا مؤتلة مؤثرا مهم.
ومرة رهن بعد حوز yana daga inda jahilci bai zamowa hanzari نعم abinda aka faɗa a gaba da jingina cewa ita jingina daidai ne mutum ya iya ba da jingina jingina ba da jingina daidai ne a shari'a amma la yakimmu al-hawz rahan illa bil hiyazati نعم jingina ba ta shika sai inda wanda aka ce an baiwa jinginar ya karba نعم da ce wani zai karanci kuɗi a wajen wani Mhm.
ya ba shi cewa ka bar rancen miliyan guda ga gida na jingina sai shi wanda aka ce ba da rancen miliyan ɗin ya zo ya baya bai riga ya karbi gidan ba to daga baya eh, idan wani abu ya faru ba za a ce ai gidan a hannunsa yake ba Ah, ya ba da bashi ne ba tare da jingina ba da shi da wanda ya ba da bashi ba da jingina ba da tafiyar su ɗaya نعم kuma aka ce shi idan aka ba da jingina kai da ka karbi jingina kakka yadda abinda aka baka jingina ya koma hannun mai shi wanda ya baka jingina in ya koma hannunsa dan ya ki dawo ma da shi daidai ne eh, kayana ne ba da ba na baka ba ka karba ko me yasa har ya dawo har ka bari ya dawo hannuna to yanzu da a ce wani zai mai da jingina abinda aka ba shi jingina bayan ya karba wa man rada rahanan wanda ya maida abin da aka bashi jingina bilhi ya zafi bayan ko ya karba ba da hauzin bayan ya riga ya karba ne raddihi da mai abin ولا شك أن الحوز صار مؤثرا to ba makawa cewa wannan karbar ta zamo kamar babu ita shi ne kayan ya iya cewa ba zan dawo ba da kayana ba me yasa ka yadda ka bani da kowane dalili ko ko da aro ne ko da me
قال في التوضيح ya faɗa shehu halil ya faɗa a taurihu المرتهن wanda ya karbi jingina a nan a gane akwai rahana rahana da ra da ha babba da nuni ko Na'am.
ara rahana ya ba da jingina مم.
ya ba da jingina akwai wanda yake ya ba da jingina shi rahinu ake kiransa نعم rahinu mai ba da jingina نعم akwai kuma irtahana da alif da ra da ta da ha babba da nu'ara مم.
ma'anarsa ya karbi jingina Mm.
shi wanda ya karbi jingina sunansa murtahinu Na'am.
wanda ya karbi jingina rahinu wanda ya bada jingina murtahin wanda ya karbi jingina نعم
wanda Fala ya karbi shakka jingina annal ansar ya rubu mu'addala.
rahan ya mai da jinginar fatar dulil ya zato hauzin ya ɓaci wala yi Yuzar zuzar bil jani.
cewa bai san ai haka abin yake ba bai zamowa hanzari انتهى wannan magana da shehu halil ya kawo a littafin tauriyu ta ƙare
أي زار له اختيارا ai idan ya zamo ya mayar masa da zaɓin kansa وإلا idan ba da zaɓin kansa ba ne kamar mota ce ya ba shi jingina ga ɗan makullin a hannunsa ya ajiye ta ya kulle ya tafi da ɗan makullin ashe shi wanda ya ba da jinginar yana da wani safaya ɗan makulli sai ya zo ya buɗe mota ya ɗauka ya tafi garejinsa to fa lahu ولو أهلوا متى قدرا to yana da dama ya dau- ya karbi kayansa ya karbi abin da aka bashi din yana da sanda ya sami iko shi wannan ya iya zuwa garejin in ya sami dama ya shiga garejin ya bude mota ya dauko ka ya dauko amma da a ce bashi aran motar ya sai ya kai ta gareji ya ajiye eh, to wannan bai da dama ya je ya dauko ta me yasa ya bashi amma idan ya dauka ne ba da izininsa ba to yana da damar ya karbo kayansa
ومعناه بطلان abin da الحيازة ake nufi da bacin hausin أن الرهن cewa jinginar يبطل بمقدمة lirukon wukin yana ɓaci idan aka samu abin da zai tsayar da shi كإتكين kamar yanci idan aka jinginar da bawa sai aka yanta shi shi kenan
أو قيام غرماء ko kuma aka samu wasu koyami guraba wanda suke bi suka tashi cewa su ma fa suna bin wannan mutum
فإن لم يحسنوا فوتن idan ba abin da zai tsayar da ra'a jinginar da ya abku فلو رده to yana da dama ya dawo da shi بعد أن يعرف bayan ya rantse أنه جهل إبطال الحوز بذلك cewa ya jahilci ɓacin karɓar da ya da wannan حيث أشبه inda yake maganarsa ta yi kama da gaskiya ما نقله شرار المختار kamar yadda masu sharhin motar da shi wa suka ciro عن اللحمي daga malam lahani ya ce kamar inda aka ce shi wanda aka mayar masa da abin da aka ya bayar jingina jingina ta ɓaci idan ya zamo shi ɗin nan e wani abu a abin da ya bayar jingina wanda zai sa ya zamo ya tsira da haƙin kamar misali motar ya ba da jinginan motar kuma sai je wajen wanda ya bai wa jinginan motar bar aran motar nan zanen unguwa sai ya bashi shi kuma da ya karɓa da maimakon ya je unguwa sai ya kai ta kawai kasuwa ya siyar ya karɓe kuɗinsa wannan maganar jingina ai ta tashi ya sai da me ya sai da kayansa ne ko da dai ba haka ne daidai ba amma dai motar ta wace ce ba ta- ba ta sa bace ba inda ya sar shi kenan amma idan wani abu bai afku a kai ba to a iya karɓa a dawo da shi wanda ya ba da ya karɓi jingina Oho, shi ne abin da su masu sharhohin motarsa suka ciro daga shi shi- daga dahali sun makara قال sannan baharam ya ce المسألة الثالثة والعشرون matsala ta 23 ذلك من يزني ويشرب جاهلا من أهل البوادي هاته ليس يهمل كذلك من يزني wato a ce laisa muhmala ya fi kyau نعم saboda an ce laisa yuhmala sai ya zamo yuhmala din fi'ilin murari da me aka nasarce shi laisa dai ba ta taba fi'ili ko amma an ce laisa muhmala ya zamo sunan fa'ili yadda yake a wata nusa to ya fi yin daidai kazalika ban yanzu haka nan wanda ya zi- ya zina ويشرب ko ya جاهلا sha giya jahilan ya ce shi bai san cewa wanda ya zina sai an masa haddi ba ko wanda ya sha giya sai an masa haddi ba من أهل البوادي daga mutanen ƙauyuka حده laisa muhmala haddinsa ba abin kyalewa ba ne cewa bai sani ba ba hanzari ba ne da za a ce a bari masa haddi za a tsaye masa da haddin
قال في التوضيح a shau halil ya faɗa a littafinsa taure البدوي mutumin ƙauye يشرب da بالزنا bakinsa ya ce ya yadda ya yi zina وشربه ko ya yadda ya sha giya ويقول ya ce فعلت ذلك جهلا ya yi wannan ne dan bai san cewa ai haramun ne ba ko ko bai san ce ya san haramun ne amma bai san wanda ya sai an masa haddi ba
والبدوي Mhm, ah, wato ah, ba- ba- da aka ce mutumin ƙauyen نص على المتوهم mutawahali bayani ne akan wanda ake zaton ko za a ce e tayo a ce yana da hanzarin لأن شأنه domin sha'anin mutumin ƙauye a ce bai sani ba wanda a yanzu in dai game da ilimin abin da ya shafi shari'a ne mutanen birnin ma sun koma kamar mutanen ƙauye
ومثله na misalin wannan حديث أحد wanda ba su daɗe da shiga musulunci ba
ولا فرق بين الجهل والحج ba bamban ba bambancewa a nan tsakanin ya ce ya san haramun ne amma bai san ana haddi ba ko ya ce ma gaba ɗaya bai san cewa abin haramun ba ne
وأما جهل العين wannan fa kenan shine aka ce ba hanzari ba ne amma inda ya jahilci aini kamar misali
بأن Ya يكون ɗauka.
المرأة wannan lemo ne ashe ba lemo ba ne giya ce sai ya sha ko ko da yana yi wannan ba a cewa za a yi masa haddi ko kuma ya ɗauka wannan matarsa ce ashe ba matarsa ba ce sai ya sadu da ita ya ka gano to ai ba matarsa ba ce to wannan yana da hanzari ba za a yi masa haddi ba shine da an yanzu na hamra aka hu ya ɗauka cewa matarsa ce أو الخمر أصلا ko ko ya ɗau- ya ɗauka cewa giya na zuma ce sai ya bayyana ashe giya ce
فأزرع to fa uzuru fa uzurun to wannan hanzari ne
حيث أشبه in ga ذلك wannan yayi kama
وفي Kasamo ita matar da ya sadu da ita ta yi kama da matarsa kuma a inda ya ganta inda ta yi ya zama matar ta fice a wajen amma ba haka kawai ya shiga gidan wani matarsa gajera ya ga doguwa ya sadu da ita ya ce wai ya zaci matarsa ce ai wannan ai ba ba wani dalili haba haba a ko ko ya ga wanda take kakkaura ya ce ai ya dauka matarsa ce alhali shi an san matarsa siririya ce ai wannan ai ba wani hanzari a ciki ko Uhum, ko kuma damin wannan a kwalabar giya yake idan ya dauka lemo ne a lemo ne me ya kai lemo kwalabar giya Uhum, me ya kai lemo kwalabar giya
وفي المغتسل ya zo a cikin mutasar أزره بجعل الحكم في الزنا cewa an yi masa hanzari da cewa ya in bai san hukunci ba a cikin jina غير الواضح ba abu bane wanda yake a fili
إن إن in jahilin يجوز.
idan ya zama kamar sa zai iya zamowa jahili wato ce a mutarsa yake cewa illa an yi halal aina awil hukuma in da hila misluhu illa alwariha illa alwariha wa faraka abul baqi bainahum abul baqi ya bambanta tsakanin wannan dangane da sha لأنه أكثر قوة da cewa shi ne yafi yawan afuwa من fiye غيره da waninsa ولأن مفسده domin bannar shan giya أشد من مفسد الزنا ta fi tsanani fiye da bannar zina لكثرتها saboda yawanta yawan bannar shan giya
لأنه ربما حصل بشرب زنا domin wanda ya sha giya ta yi shan giya ya kai shi ga matsayin ya zina yana cikin maye وسرقته ko ya sata وقتله ko kisan kai ولذا ورد wannan ne yasa ya zo a hadisi أنها أم الحرام cewa ita giya ita ce kan gaba a cikin duk abin da yake haram
وفي الزنا ita ko zina لأن الأمة شرب cewa haramcin shan giya ووجوب ووجوب bal haji da wajabcin haji من الوارث yana daga abin da yake a fili الذي لا يجهل wanda ba a ba a jahiltarsa duk wanda yake musulmi za a ce ya san haka بخلاف الزنا sabanin ita kanta zinar أن فيه ware akwai abin da yake a fili a cikinsa wa gairahu da abin da yake ba fili ba أعلى yace shi abdul baqir لكنه خلاف الظاهر kauli malikin sai dai wannan tawili da aka yi ya bambanta da zahirin faɗin imam malik da yace قد ظهر الإسلام ai musulunci ya riga ya gama bayyana وفشا ya yaɗu لا يزال جا- جاهل imam malik daga yanzu a yanzu ba dama a ce wani ya aikata wani abu wanda zai sa a yi masa haddi ya yi da'awar cewa ai shi bai san haka ba ya zama wannan da'awar tasa hanzari ce duk wanda ya yi wani abu da zai sa a yi masa haddi haddin za a tsayar a kansa dan ya ce bai sani ba bai zama had- bai zama hanzari ba وتناول- انتهى. a wannan bayani da aka ɗauko daga sharhin abdulbaki akan mutasar ya zo ya ƙare
وتناول قول مالك هذا alƙarfa wa tsarikata wannan magana ta imam malik ta hada da ƙazab ta hada da sata cewa ai yanzu abu ne wanda yake ya yaɗu a cikin musulunci sanin musulunci ya yaɗu shi yasa wani in yi ƙazab eh da awa cewa ai bai san cewa yin ƙazab haramun ne ba ko bai san cewa wanda ya yi ƙazab ana masa haddi ba to ba za a yarda da hanzarin da ya kawo na cewa rashin sani ne yasa ya aikata ba ko wanda ya sata وعلم ناصر تاج ثم قال المسألة الرابعة لكم والحمد لله inda aka faɗa insha Allah an yi zama na ƙarshe sai bayan sallah in Allah ya kai mu in Allah da wanda rana ita ma ana cewa shine ranar ah, duban farko ana faɗa ranar juma'a 29 kenan ko wasu da yawa ɗalibai sari suna ganin za a tashi da azumi irin rana ita gobe ko Ah, shi yasa insha Allah ta'ala ne karatukan da ake a gida da wanda ake da safe na hadisi da wanda ake da bayan azahar da tafsiri da ake a gida bayan a asham ko to in Allah da daren alhamis za a fara su insha Allah ta'ala daren alhamis za a fara wa ina Allah ya nuna mana Allah ya tsare mana dukkan lamura Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da mu Allah ya sa ilimin mu ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kan mu ba Allah ya gyara mana dukkan lamura illa azumin ya tawo Allah ya tsare mana dukkan lamura Allah ya tsare wa musulmi da sa lafiyar musulmi Allah ya ba su lafiya da gabata Allah ya gafarta musu duka wanda wani abu yake damunsa Allah ya yi masa ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata mana Allah ya sauka mana da albarka irin alherin da ake samu a watan Ramadan Allah ya yassare mana Allah ya sa muna cikin wanda za su samu alhamdulillah baka fatiha daya da salatul fatiha